من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد يسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم يا همة الشهيد ومن منازع هذا المعبد والكائن من كلمة التي ساكنها كصبر رب اشرح لي صدري واغفر لي امري واعرف وسلم لساني يقول اللهم صل فيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وحكم مقام المعبود الذي يؤثر انك لا تغلق النهايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العباد انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العباد انا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واذكر يا رسول الله كسنا تبدا الأمة إذ قال عيسى ابن مريم فأتى النبي عيسى ابن مريم عليه السلام يكيف شيما قبيلة بنو إسرائيل يا بني إسرائيل يا كوشي كوشي النبي عيسى لم يكن يا قومي bai ce ya kun mutane na ba bi annahu lam yakun lahu fihim qarabatu saboda bayan da musala su inni rasulullahi ilaikum ina tabbatar cewa ku sani ni manzo Allah ne ilaikum zuwa gare ni dan aike ne daga Allah mutaqiqan lima bayna yadayya kuma abin da ya gabace ni ina taure na taura to yana tabbatar ina ina gaskatawa da ruwan asaura ta annabi Musa ba cewa ni ina zo da annabta ta gabace ni ba wa huwa shirin bai kuma kuma ina abishi da manzo ya ji ni ma'adi da mai zuwa bayana ismu hu ahmadu suna ne annabi ahmad a bashirin nabi annabi isa alaihi salatu wassalam yana abishi da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana ismu fil kutubi al-mudaddati ahmad suna annabi sallallahu alaihi wasallam ahmad a cikin littafin da ko gabata فصلى الله هذا الاسم الا لا كان ولا رسولا حتى ما سمى به احد قبل رسوله ولي bai karkarin cewa ya gana makanai Ahmadu ba, don kada shi ya gudana. Amma sunan Muhammadu, zama ƙarfar shanu lokacin da zuwa na ya kusanta. Ba rumanin malaman Yahudawa da bokaye masu waɗanda Allah ka san kawo da wasu abubuwa na gare. Cewa cewa da Allah da kuma cewa ta fitar da ulama da Allah da kuma nan akwai wani manzo wani zama Muhammadu wanda suna ne Muhammadu wanda bai hito daga hurumin shi ne barka. Mutum shi da sun zana da ‘ya'yan sunaye da Muhammadu. Akwai Muhammadu a Musulma. akwai Muhammad ibn Wahaiha ulaikal aulad amma waɗanda mutane waɗanda yara hadin yadda mun wata sai daga cikin da yadda a wacewa shi a gaban Allah ne ko kuma a ga wani wata alama yushakku a hada da zai yi kitar da wani shi annahu huwa rasulullahi wanda za a tsara cewa shi manzo Allah ne suna annabi dai Ahmad da kan shi a nan sallar salma yana cewa alali hamsatu min al-aswat ina da sunaye guda biyar na farko dai suna na muhammadu wanda Allah ya ce ke cewa a mata na muhammadu a ba a hali wani Allah na cewa ko da bi a tsara su da su ne ko da ya wajen ya ce ne الجنوب على الدين كله وكفيت الله شهيدا محمد رسول الله كما كنا لا أحمد كما نيني من كنا مالي saboda rikitarwa wannan suna sai a nan fara tattara ya ce allazi da mahulla wa biyar kubra wanda dalilin Allah zai sha hikayi shi yasa aka ce Allah Muhammad sallallahu alaihi kuma ni ne alhashiru mai tare jama'a allazi mu sharri na ku alaka da mu wanda za a tara mutane ranar kiyama karkashin jagoranci na kuma suna na al'akibu na karshe mai zuwa karshen annabawa kuma ni ne ɗa mana mai tsarki ni ne ya fi ni wanda Allah da wannan suna ba na shi mara tsani a takaice dai Allah sallallahu alaihi yana da sunaye dubu mai bayyana cikin sunaye ne a cikin zama Ahmadu wa Muhammadu da Ahmad da Muhammadu wannan kalmar siga Ahmadu sigatul mubarakatul fil hamd a siga ce ta kaiwa matuƙa a cikin godiya ga Allah shi ko Muhammad ko Muhammad Alus mai yawan mai yawan godiya shi ma mu ba da gafin dirhamu kai wa mutuka da shi godiya ga Allah al'umma annab Muhammad ana masuna da al'ammadu da masu yawan yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala haka abin yabo a cikin littafin da ko gabata anna ummata Muhammad da al'umma annab Muhammad su ne hammadu na masu yawan yabo suna gode ma Allah bisa kowane hali suke. Kalu alhamdulillah in sun ci abinci ce Allah mun gode. In sun sha kalu alhamdulillah ce Allah mun gode. Kuma in ba sun su ba su ba ce alhamdulillah da jika ma da haɗa tauba. Mun gode ma Allah da ya fita mana zuwa. In murna ta kama su sai sun gwada ma duniya a yi wajima a taru a gode ma Allah a kan ni'imar da Allah ya bayar. sai an jarabce da wata matsala kuma sai an yi zaman jaje ana cewa alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya kaddari kan wana wani Allah ya da zuwa ko wana ko baba na ko ne kibar kaza kuma in so da su suna cewa alhamdulillah wa idza kuntum idan ka da sura na kiyama kuma za su ce alhamdulillah wa idza dahalu jannata in sun kai sun ga aljanna sai ce alhamdulillah alladhi sadaqana wa adahu wa awratana aljannata يتبوأ من الجنة حيث تشاء فنعم أجر الآمنين وأكد تشنجوا إلى ولما دعوا بالبينات النبي عيسى عليه السلام يقول الجوجي وأن زي كبت تشيء أبدا الله عليه قالوا يقول هذا بير به دين مبين ولك مبينين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن يظلم اي احد فاول الله اي كلام فتنا بظالم شيء من يمتلك الكذبه يوم تلقي وقريا الى الله تنقسم الله وشيرين قريا تلقوني قريا هنا بفت الشريك دعوات شوى وي الله انا اوجه تاريا والولد كونا وهو القائل للإسلام كما أنا كلام مسلم زوا غير مسلمك يزوى يسمي أجل كلام مسلمشي والله الله لا يهدي القوم الظالمين bai ba da kyakkyawar sakamako ga mutane wanda suke a zalumai
يريدون أن يطفئوا نور الله بأقوالهم والله يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أدن أمن وصول يذكروا نور الله وبيت حمشا الله معنا الدين الله شرعا وبلاينه a dokokin addini da hujjoji waɗanda suke tabbatar da addinin musulunci addinin Allah a jihar wayi da miyagun kalmomi wasu irin magoya kalma Allah musirin wai addinin musulunci sihiri ne wasu irin waka ce waka haratun bokanci waɗannan kalmomi sun ka hita ga bakunan Allahu Allah cewa ya mutum mun nura wallahi Allah zai cika haske addini ne walau kare alkafiruna ko da masu yi Allah mutunci sun tsamaci haka
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل الله شيء وندى أرسل رسوله يعرف أن محمد بالهدى بالقرآن بالهدى الدين المسلم ودين الحق الدين المتفقين الدين دون أرين جاي الشيء تذكى الدين لما شيبا أين أدين على الدين كله أتقى الدين من ذلك قوضون الدين ولا ما شيبا جميع الأديان تذكى الدين المحاربة له فإنصاب على الدين من ذلك ولو كره المشركون ذلك ولا كان لكم أتمتعك الدين
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب يا أليم أيها الذين آمنوا يا أمة إيماني آه، هل أدلكم ومن إشياءكم على تجارة وصناعة على تجارة وصناعة تنجيكم لذلك سيرة تكون من عذاب عذاب أمين من الأول قالوا تفك شيء الأمر من صغارك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ce harkar da za ta tsayar da mutum ta kai a ta kai shi gidan hutawa da gidan nasara da zama lafiya na farko kullu da lillahi a kadaita Allah a yanzu samuwa ta yi daga aita sai da kamala ta wa rasulihi a yadda da manzancin azan Muhammadu sauran manzanni wa tujahiduna fi sabilillah kuma a yaƙi don kawai kalmar Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalikum a sa dukiyoyi wa anfusakum a sa rayuka zalikum yin haka hayar da ku shi zama alheri gare ku in kuntum da alamuna in dai kuna sanar da annabu hayar da ku yin haka alheri ne gare ku fa ba alu to ku zanta يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز ne العظيم wa lakum bayan haka idan haka ta biyo baya aka imani da Allah aka yakin dauka addinin Allah aka ba da dukiya da rayuka daga sai lakum zunubakum a Allah zai gafarta muku zunubanku kamar wata ayat ke cewa inna la yashri min al-mu'minina anfusahum bi anna lahum jannata Allah ya ciniki da masu imani ya biya sun ba shi rai ya ba su aljanna a yaga sai na kun zuwa ku Allah zai gafarta muku zunuban ku wa sihirkum jannatu Allah zai shigar da ku gidan aljanna wata aljanna da filmin tajin alharu aljanna da koranin ke gudana cikin ta wa masakina da mazaunai da gidaje da ɗakuna ɗayyibatin da gyara fi jannati adanin a cikin aljannar zama ذلك سامو ون الفوز العظيم شين ربو ولك من كلمة
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ويوتك نعمة وبشر المؤمنين ويوتك كما الله زي قال وتنعمة وتنعمة دبن وتنعمة شيء أوري وتدبن تحبونها أجند وكريمة لك الله نصر من الله صاب النصر لك الله أكل بك مديا وفتح قريب دكما فتح يوان أن نصر جماعة بالفسقات في المسلمين وبشر المؤمنين يا رسول الله كوا الأمة كالبشر دكوا كل مواتنا تنزوا غيرسو
يا أيها الذين آمنوا كونوا أمثالا لله كما قال عيسى بن مريم للهواريين من أنصار إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani wannan tattakawa cewa ku zama a baku wata harka wata ke mai girma ku tunda an karba su Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kunu ansaran lillahi ku zama mataimaka addinin Allah kama kali ibn maryama lil hawariyina irin kalmar nan dai annabi Isa faɗa ma a manya manyan sahabbai ne yana ce muku man ansari ila Allah zuwa za su taimake mu zuwa ɗauka addinin Allah min al-ansari daga ansari ne allazina yaqumuna ma'i wa'inda za mu tsaye tare da mu mutawajjihan ila nabiyyi mu fuskanta mu tasamma taimakon addinin Allah alal hawariyuna mataimaka annabi Isa suka ce nahnu ansarullahi mu ne mataimaka addinin Allah alhawariyuna ko hawariya asfiya Isa su ne tsarkakan sahabba annabi Isa wannan awwal man amana bihi su ne farko wanda suka gargata annabi Isa alaihi salamu wa kanu ibnai azhar rajulan mutum goma sha biyu ne min al-hawari an tsago hawariyawa daga hawari wa huwa bayanu shine fari a kanu yubatuluna thiyabahum sun zama suna wanke kusurori ne ya ce siyaba mu su suna annabi ta ko kuma ya hawo nuna siyaba sana'a suke da yin wanki wasu mu hawari ne da aka ce masu masu mai da baki fari ai kasari ne mawanka ba amana da ibadu sai wasu jama'a min bani isra'ila da kabilar bani isra'ila sai suka yi imani da ayyuka isa annabi isa qalu innahu abdullahi suka ce bawan Allah ne wa rasuluhu babban Allah ne wa ila sama'i da aka daga daraja kai zuwa sama wa kamar qaibatu wasu kuma jama'a suka mutunce ne suka ce kuma annahu Allah ai Allah ne nazala ya farko wa raja ila sama'i ya koma sama Allah ne ya kafa a ganin da ya zan bayyiwa a ga Allah da ido sai ya shiga siffar dan adam shine Isa bayan ya gama abin da yake yi sai ya koma sama وقال طائفة وسوى جماعة لكن بني إسرائيل في الإقاعة إنه لله أيضا الله ثم إلا الله إذا بقى الله بني هو أما يجيني رفعه الله رفعه أبوه باباني يا أجاش إليه هو أجريش وقال طائفة وسوى جماعة لكن بكثير الآلهة سلامة الذي أولئكم الله الله ne Isa Allah ne Maryam Allah ce kulluhum kafirun dukkan waɗanda da sun kaga cewa Allah subhanahu wa ta'ala fa ayyana allazina amanu Allah ce waɗancan da kuka yi imani kuka ce innahu abdullahi wa rasuluhu masu cewa bawan Allah ne manzon Allah ayyana sai muka karanta su ala aduwin daga waɗanda masu canza kalmar Allah su ne makiyansu a tsaye ba su kafin sun jama'a sun kaga cewa Allah ba amma mu zahirina waɗancan da suka gargata annabi ba suka ce bawan Allah manzon Allah sai suka zama zahiri ne masu nasara fagalabu alaihim sai suka nasara a kan waɗancan kifin guda ka zalikal muslimuna haka musulmi suke na ummatu muhammadin daga al'umma ne muhammadin da ya kalibuna za su yi nasara kulba da wala mahala ba makawa
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
يثبتون لله الله سبحانه وتعالى شيء ما في السماوات أبن لك شيء نحن وما في الأرض أبن لك شيء نحن يثبتون لله أي سبح الله يا ترك الله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات أبن لك شيء نحن وما في الأرض أبن لك شيء نحن يثبتون لله لا تشريك الله من حي وجمال mai rai ne irin rayuwa ta motsawa a wajen malin koko kandararre ne wanda ba ta da mutum rai da sin hafin mutum kuma zikiri wanda ke mata wani ba mai yankewa ba Allah yana cewa kullum wa in min shay illa yudzu da hamdu babu wani abu ba ce yana zikirin Allah kuma kullum ko ni kar albasalatu Allah ya san irin sallah kai wanda biya wanda salatu ya kinta tafsir ne ga Allah babu wani akwace na ambaton Allah amma ku ba ku san irin zikirin Allah da su wasu da ba ɗan adam ka yi ba akwai zikirin malaiku akwai zikirin ɗan adam akwai zikirin aljanu da halitta jilugatin da yare-yare mu zan fita masu zaɓawa haka nan tafiyar haiwa na ci zikirin dabbobi da sassararrun abubuwa da tsirrai da lisanin hali ko wani da tsayin harshen hali ne da a takaice dai babu wani akwashi na bikin Allah wannan tasbihi da kuka yi da sunayen maɗaukaka duk wani abu da ka sani da al'adar cikin duniya yana tsaye da wani suna daga sunan Allah ta bayan wa ta'ala wanda wannan sunan ya yi sajadi a cikin wannan abin ba don wannan sunan na Allah da a cikin yanzu da a cikin wannan abu ba da ba a samu wani abu ba ai ka ga ba a samun suna biyu biyu shafin a cikin da zuwa لا يستلم الشخصان به kuma mutum yuma sarari a cikin suna guda كل منفرد مثله kowa ya kaɗe da suna dai وبهذا a nan ne تعلم ان الله za a gano an da ta bayar da ta'ala ما انه ya ni hajji zafi kamar yadda ba mutuna ga zafin Allah لا نهايه له don ba mutuna ba iyaka ga tsohon Allah ذلك لا نهايه don haka ba iyaka ga sunayen Allah مثل الذي في الله في العلم sunan da Allah ya fi ga uba ومثل الذي في الله في العلم da sunan da Allah ya fi ga ɗa ليس واحدا ba suna guda ba ne فتجد kullum shir'ani ya ka ɗauke duka abu biyu مختلفان suna sabawa لا حبتين har sai kwaya guda biyu لا تعملت shi ne ma in ka tsaya ka kuma in bar ido kwanan misali ko da kwanan jero ce in ka buɗe ka kankare sai ga wannan kwanan jero ka bai kama da wacce ba haka nan ka ɗari ka kankare ta ka ɗauki kwana biyu ciki in ka kora ido to in ka kankare wata kila sai ka ce ba ɗaya kuke da wata cikin wacce kwanan
بينهما sai اختلافا ka samu saɓani mabayyani illa babba ko aiki ان مثل الذي rashin turan da ya tsinalli a cikin wannan kwaya والذي في الله fi hadihi haka da turan da ya tsinalli a cikin wata kwayar ليس واحدا ba suna guda bane والولد kaga da ولو بلغ ما بلغ yana shi ga abi duk wanda ya kai kama da uba ne فلا بد ان يختلف ba makarantar sun saba da uba ko dai a ce sun saba wurin tsaye a ce ba don tsayi ba da a ce wani kwabo da kwabo ko ba don gajarta ba da wani ya zan da baba ne kwabo da kwabo ko ko ba don wani da ya fili ba da ya zan daidai da baba ne kwabo da kwabo in saɓanin dole za a same ta ko da wurin murya ne za a canza
أن الاسم الذي آمن به الولد don sunan da Allah ya fi dalili ga wannan ɗan والاسم الذي hadihin abu da sunan da ya fi dalili ga uba ليس واحدا ba suna guda ba ne الاسم اللازم akwai suna mai sauka هو الاسم المتعارف sune wanda aka sani alaihi ga mutum inda na aure والاسم العادي akwai suna maɗaukaci هو ذلك الاسم shi ne sunan da shi Allah shi ɗaya sa wannan sunan alaihi da zafi wanda ce miki ɗan adam ko wani abu da ko wata baya
والإنسان لما لما كان ناقصا shi ɗan adam da ya zama mai wurshi وهو يستخدم الله به kaga yana tsarkake Allah da harshe ne وبدنيته da yare ne والاسم الذي da kuma sunan da ya gari ya sani إن سكت in ya shiru فتحته تسيره gangar jiki ne suna zikirin Allah su da ra'ayin ali da sunan Allah madauki wanda Allah ya yi da shi cikin wannan ɗan adam
غير الإنسان wanda ba ɗan adam ba الذي يعيش على الوجود wanda bai iya mutu shirin da adam يستخدم ذلك الاسم العادي dan yana zikirin Allah sunan Allah madaukaki كل شيء a takaice duk abin da ka gani a cikin sammai da kasmai يستخدم la yusafu la yana tazi ga Allah tabaraka wa ta'ala هذا التفسير wannan zikirin Allah في أول هذه da السورة aka faɗi a cikin farko wannan sura لا يتبارك tsarkake Allah ne tabaraka wa ta'ala عن أن يبقى العالم بلا مرشد cewa Allah ya girma ya ɗaukaka daga a ce ga alam ba jagora kamar yadda wasu rana jahiliyawa suka tsince abu hanifa suka ce za su kashe shi suka ce ni addalili ya ce ni addalili da kuka ce za ku kashe ni sai suka ce ya ce musu suka ce masu cewa a jinda addalili muna gini kana rushewa muna gini kana rushewa shi in shi Allah nan da aka cewa akwai shi shi in bai ganuwa da ishiya in yana ganuwa da ishiya da angare ko mu ji shi da kullum ko mu taba da hannuwa ko mu rungumo ko mu shaƙa ko mu saurare babu guda a hannu daga cikin duk abin da ya kamata sai abu hanifa ya ce muku na yarda amma duk Allah ka hin ku kashe ku bari wani labari ne jiya in duk ba ku labari da ba ku kashe ku sai suka ce mu abun labarin sai ce wai wasu lokaci akwai wani jirgi na ruwa an ciko shi da kaya tankan kuma jirgin nan ga cikin cikin teku kuma jirgin nan zai tasar magaba daga wani wuri zuwa wani wuri amma an shiga cikin jirgin ba direba ba matuki ba ko jirgin nan yana duka kai da ni sai suka ce ai haza ma la yasawwar fil aqal wujud ai wannan abu ne wanda bai yiwuwa ashe ga jirgi cike da kaya ya tashi da wata gaba zuwa wata gaba kuma sannan ba da yaba ba matuki ba wata manuniya shi jirgin shi ka tuka kai ne sai ya ce masa a'a to ya an ka yi jirgi zai bayyuwa ya ban yana tafiya cikin ruwa ba matuki amma duniya da sun jirgin ruwa yawa sun jirgin ruwa ɗauke kamar abubuwan mamaki a ce suna tsaye ba da direba sai sun ga shiru sun ga ce lallai mun yadda in dai bai yiwuwa a ce jirgi wanda ɗan guda guda bai yiwuwa a ce bai da direba to bai yiwuwa a ce duniya ba da direba don haka tabbas mun yadda a kila da muke bukatun ciki ba mutunci ga zamu da mutunta to waɗannan wanda ba Allah kuka rubuta ga hannun Abu Hanifa radiyallahu anhu الملك القدوس الملك sarki ne القدوس wanda yake ya tsarkaka daga dukkan tawaya tabaraka wa ta'ala wa huwa al-maliku ma siwahu laysa bi shi Allah shi a sarki duk wanda ba shi ba to ba sarki bane ai al-munazzahu amma la yaliku bihi al-maliku lillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya tsarkaka daga dukkan abin da basara ke ya tsarkaka daga gare shi irin da wanda irin da shi wa kullu man nazahu fil mulki duk wanda ya jayayya da Allah a cikin jiko shi wakati min al-awqat a cikin wani wakati daga wakata don wani yanki daga cikin jama'i sai an kankanta shi karkashin rinjayen Allah ranar al-qiyama kuma ya koma yana neman kuɗa daga sarauta har sai an waye gari sai an taru ranar kiyama aka an shirin kowa da kowa sai Allah ya shekara su yana wani limanin mulkul yauma limanin mulkul yauma aikin ba wani mai ansa sai Allah ya ansa ma kai ne da kai ne ce lillahi wa yake da hali mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke da rijali mamallake abubuwa hakikatan a cikin kowane wakafi a cikin kowane bagire shi ne Allah ta bayar wa ta'ala wanda ya da cewa ya mallaki wani abu to wannan mallakar ta shiga wannan abun adadi ne da can bai mallaki wannan abin ba kuma nan gaba zai kan wannan abin to za ka aka ashe arihi ne wani arihi kuma aro ne kuma za a maima mai abu a ne kenan almaliku da haka tabbataccen sarki wallahu shi ne Allah da zarar an waye gari an ce wannan basira ke ne ɗayan biyu ko ɗayan uku ko dai ya kuma a ce an aza wani ko kuma ya kuma da kai ne ya ce ya tura wani wanda ya fito su gade shi ko kuma ya mutu ko a kashe shi ko kuma in mulki ne mai da tsiya irin da tsero ɗan siyasa kuma a ce ta ƙare kashi da kamar wannan yi to tun da arihi ne kamar a ce nan gaba za a rantsar da kai ko za a rantsar ka ga mulki ya zama arihi a yau ke nan ba a rantsar da kai ba kai ba sarki ba ne kuma in ka canye ta yi nuna ka ka ƙare kuma ka ji ka ba wani dama ka ga ke nan arihi ne ma'ana abin da ka ji yunwa kuma ya wuce wai arihi kuma aro ne marzuratun abin mayarwa ga wanda ya ba da aro al'azizu Allah shi ne kuwaye alhakim wanda ke da hikima fi mulki a cikin mulki ne wasu hafi da aikace aikace ne
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي أرسل الله شيء ولا أيقظ رسولا منصور في الأميين أشم متعلم دا الجاهلين al'arabu shi ne larabawa a minhum daga cikin idan aka ce al'ummiyu idan annabi ne aka kira aka ce mai ummiyu ba kuwa wanda bai taɓa rubutu ba wanda bai taɓa karatu ba shi aka kira al'ummiyu to su ko su ko larabawa a nan su kuma kuma ummiyai wanda ba su taɓa su da masaniya to shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai al'ummi kirari ne gare shi saboda zama ne bai taɓa karatu ba bai taɓa rubutu ba ko bai taɓa zuwa zanna ga ƙarƙashin wani malami ba amma ya zo da ilmin awwali wa akhiri ilimin mutanen farko da ƙarshe wanda idan ya yi kalma guda sai an wallafa littafai a cikin neman bayanin ta dan ya alfara ne ke kira a cikin zamanin cewa ulumul walati da mutum yin kalami duk ilimin duniya gaba ɗaya ilimin tarihi gaba ɗaya a cikin kalma guda ya kunshe cikin kalma guda ta annabi sallallahu alaihi wasallam rasulan minhu Allah ya ko manzo minhum daga cikin umara dan adam kuma balarabi sallallahu alaihi wasallam yanzu alaihi wa ayati mai karanta musu ayoyin Allah a Qur'ani da Qur'ani wa yumakkihim kuma ya tsarkake al'umma ko ko larabawa min shirki daga wata wani Allah wa yu'allimuhum al-kitaba kuma yana sanar da su al-kitaba al-Qur'ani wa yu'allimuhum al-hadisi ai ma sai Qur'ani abin da kiyar Qur'ani yana tsakanin lokacin ko ko shi da dokoki Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala aka Muhammadu ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu zuwa larabawa والأرامل zuwa larabawa كانوا أميين jahilai ne وزوبين ya ake wani malla karatu mutumin da bai karatu ba bai karatu ba yanzu bai ila umi kadai an danganta shi ga uwa tai wanda mutum ya zo daga uwa tai bai san rubutu bai san karatu ba
أنه وجيه تهدي don ya zama kamar uwa tai لا يترأى wala ولا ka ce bai karatu bai rubutu أو وجيه منسوبا إلى ila ummatin ma ila umi ko ko yawon abin dangantawa ga uwa tai kamar yadda an ce cewa هذا wanda bai sha ba, bai sha ba, bai karanta ba, bai shiga duniya ba, ba wanda zai zo ta ya shi. To shi ne ba shi ne wanda wanda bai yi karatu ba, bai rubuta ba, ba zai manzuma ila umu, sai a bashi ba wacce ta san sai bayi yaɗe, shi kuma bai san kowa ba sai bayi yaɗe. Wanda ta Allah shari'a, don bai san komi ba, ba da ha'in ba bayi yaɗe ba. Kalmar ummi musamman zaki ne, a cikin haƙƙin kowane ɗan adam. Muhammad sai ma an danganta wannan suna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam وهو رجل dan kirari ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam أنه إن كان أميا sun shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ban wata mai yi karatu mai kuskura لما اسم الأولين ولا ya san ilimin mutanen farko da ƙarshe كنت الظلوم dukkan ilimai معقودة daga لمسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samo ta ولكن لو أنه أميا amma duk da haka bai yi karatu bai yi karatu ba لم يترأى ولم يدخل na misali فلهذا don haka انتبه إلى الجنوب don haka aka danganta shi da mutum zuwa ga ummiya أو أمي ko kuma na ummiyu معناه عربي ma'ana ta balarabe كلمة الأميين kalmar ummiya مطلقة على العالم وهذا على العرب يا العرب وهو وارد عربي وهو واحد من العرب يشيدان بالشكل العرب أمي معناه عربي معنى أمينا أنا كمك يرد معنى بلالي أو أمي معناه مسلم كم أمي معنى مكين وكما مكة فقدت اسمها أم أمر الأولى إذا مكة سولا تقوى الكريم ومن نسب الله بك ومن الجمال نصر إلى أم القرى وأن أكلنجا تازوها أم القرى له أمي يا شيخ أمي صبر أم القرى لو أم القرى أمي نقوى الكريم والكل متفق فيه تبكى وأن ما رأى من تتاكى الله الله جل وعلا وسلم وهو المسلمين shi na ƙulli ba uwa الذين تراءوا ولم wanda zai bai karatu bai rubutu ba وأتاك هذا amma ya isa mamaki ya zo da wanda da shayi al-mu'jiz bai kashi da kowa المسجد الأولين والآخرين ya gaji da mutanen farko da mutanen ƙarshe وعلم الصحابة القرآن kuma wa'alam ashabul qur'ani ya zalata mafani al-qur'ani والمساوي ya tsarkake su daga bauta ga wani Allah وعلمهم الكتاب ya zalata su al-qur'ani أما الصحابة sun ba annabi فاستلقوا هذا منه sun karɓar qur'ani daga annabi لا واسطة ba da shamaki ba وعلم التابعين wa'alam ashabul ya zalata ai da masu yi mata da ai wahalin da jana hasko bai aka lafiya waɗanda suka ga wannan waɗanda suka ga wata amma dai waɗanda suka an so mu shafa da baka da baka da su ne sahabbai tabi'ai suka an zo da sahabbai tabi'u tabi'u suka an zo da tabi'ai har a kawo har munan ba muku samu ولكن في وسائل amma dai da wasu da في وسائل العلماء saɓani na malamai الله ورثة الأنبياء don haka annabi ya ce malamai sun da magana annabawa صلى الله عليه muddin وسلم sun gama aiki da ilimi wannabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam هو المعلم shi ne shi ne malamin kowa a cikin kowane zamani har duniya ta kare a cikin zamani ne ba tare da wasuɗa ba amma mu ko namu zamanin da da shamaki na malamai magaza annabawa shi ne matakin ƙaramin matakin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan malami ya karɓo daga shani an ya karɓo shi ma ga shani shi ma ya karɓo ga malami ne. Tun da wannan dangane bai kare ba har a dangance a ce wannan ya an zo da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kace an wani an wani an wani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وهو الوعد shi المشير ne babban malami na ƙarshe وأحكام الشرعية dokoki na shari'a الشريعة ita shari'a sun da ta zuwa a ya danganta daga dokai ga kowa da kowa والطريقة في da hanya jini fadin hawa ya ce ɗariƙa kuma ɗan danganta ce masu su والعقيدة في ita kuma hakika jini fadin hasan hawa da hawa da ke kasuwa hasawa wa in kanu min qabl duk da lamarin dai Allah ya aiko ba uwa zuwa ga larabawa wanda suke kuma ba su yi karatu ba ba su rubutu ba wa in kanu min qabl duk da kasancewa su gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la fi dalal wallahi suna cikin mazalimi ne wanda ke mabayyani
كان المؤمنون a ummiyar sun zama الذين هم الأعراف waɗansu ne larabawa قبل مجيء محمد gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam fi dalalin mutum suna cikin mazalimi mabayyani هذا تاريخ العرب wannan shi ne tarihin laraba gabanin musulunci هذا ضلال suna cikin fata mabayin هذا على خير الله سبيل الرحمن alheri bai zo sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فما جاء ya ko da موسى annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku balarabe جاء القرآن alqur'ani ya zo balarabe جاء العرب
amalan al-ajnad sai laraba suka yi kowar jini صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
يكون عربا ku so laraba dan abuku يعني عربيا akwai laraba dan ni dan ni balarabe ne والقرآن عربي akwai laraba akwai laraba dan qur'ani balarabe ne
والإسلام عربي akwai laraba don yaren mutanen aljanna shi ne larabci
من أحب العرب duk wanda ya so larabawa عظيم في أحبه to ya tabbata ya so danni ya shugaban larabawa من أكبر wanda ya kyamaci larabawa فجده في to ya tabbata ya ƙi su ne don yana ƙi na
أكبر
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم
wa ahali da minhu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ahali na wanda su ummiyyan a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wasu masu larabawa ba وما الله نشره ما أرسلك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا wannan kalmar danganta wa da larabawa saboda a martaban ta da zuwa daga darajar su aka ware su cewa ba a tafi miliyi na ko da filmu to wannan kalma ce ana daga darajar larabawa saboda wannan kirari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya larabawa amma nan ya dawo da kuma Allah cewa ahali na da ba sai larabawa ba lamma yana kudin ai lamma yana kudin wanda suka darajar larabawa ba وإما على الأميين أن دنجل سام وأرجع أقوميين الموجودين والمتزعمين سيأتي رجال وثم راجعون وآهون لبن من تلك الطبقة التي تولى منهم ولم يتداركوا زمانه وإذا وصفوا لا ربا ربا وهو العزيز الذي يحكى شيء العزيز الوعيد الحكيم الحكمة الأمر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رجع وظل الفرس على وتفرجه قال كان الإسلام لم يشرك رأيت في المنام a magana ce ya na yi mafarki أني أسقي غنما ina shayar da ganaman dabbobin turan baƙaƙe وبعد ذلك ko bayan haka kuma كنت أسقي غنما لي milan sai ina shayar da dabbobi milan farare أولها يا أبا بكر abun makar ka ɗauki reni da gare ni gane za ka ɗauki reni na koyon wasu abubuwa gare ni ka fassara wannan mawarki ba an ga nan sai abubakar ya ce أما السوق waɗannan baƙaƙen فالعرب تتبعك larabawa za su fi ga وأما الدين su ko farare فالرسل تتبعك gwarawa waɗanda ba larabawa za su fi ga min ba shi larabawa larabawa su fi قال ƙara sai ce هذا abubuwa ba su malaku da wannan fasara da kai malaki ya fasara آخرين منهم لما يأكلون ina cikin da kama wa ahali minhum akwai wasu waɗanda ba su cikin laraba ba wanda za su zo bayan laraba قال صلى الله عليه وسلم ga kira da aminci Allah ya ce إن أولادك رجالا akwai wasu mazajen shananka ba na suna da أولاد رجالا suna cikin tsakon iyayensu a rijali mazaje وفيها آله wasu suna cikin tsakon uwayensu mata يقولون لك a الله cikin su Allah zai ware wasu mutane za a kai aljanna bila hisabin ba bincike أولاد خالد ba tare da azabtarwa ba falla kai daga Allah وقيل رسول الله صلى الله sai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وآخرين منهم aka tambaye shi fasara wa ahli ne a fasara wa kan kan Salman Bandi قال sai yake kawo haza mutanen wanka ba na mutane ne wai za su je wai za su ga aljanna ba za su ga azaba a cikin su ne Allah ya ambaci mutane da lamma yana kure su ba su yi laraba ba amma za su zo laraba shi ne ma'anarta waɗanda agwarawa ba wai sai balarabe ba a'a duk wanda ba balarabe ba suna ne bagwari duk inda kamar da mu da mu da kabila ko a yi da mu ce ne bagwari to haka su kuma ga laraba duk wanda ba balarabe su ne ne bagwari kamar yadda mu hausawa ga namu masara duk wanda ba bahaushe sai mu ce ne bagwari to haka nan su ma laraba su duk wanda ba balarabe ba a duniya gaba ɗaya duk wanda duk farin fata ko ni ya fata ka in dai ba balarabe ba ne to sunan ka bagwari
وما في تفسير رجل أقوام don a cikin masallaci babu wani mutum baki in ba zama ba su ba وهذا إشارة للمسلمين wannan ishara ce ga musulmin da za su zo الذين ذكروا الإسلام wa'anda za su ga musulunci
من البلاد yadda za su agaji daga garuruwan gwarawa
والرؤيات shi mafarki ba su a cikin aliyata tana tana mai da sama kasa ta mai da kasa duka لا رأيت أمرك in إلا kai mafarki abu fari a cikin mafarki وهو أكبر to wannan abu fari ne لا رأيت أسود in kai mafarkin baki abu وهو to أبيض wannan abu fari ne لا رأيت أنثى in ka ga mace فهي to ذكر namiji ne لا رأيت ذكر in ka ga namiji وهو أنثى to wannan mace ce هذا مظلوم amma a cikin alamin nan duniyar kwana ya ita duniya a wurin Allah daban da bace idan rayuwa ta adam an ɗauke ta wanda ba tabuwa to za a ce alamin nan ta alamin nan tana cewa ita ka kamar da Allah ta kuma shi al-Allahu zunubun da jannatu fa ma ta'arafa min ha'id raba wa ma tanakar min ha'id raba rayuka gaba dai ana tattara su wuri guda wadda duk rayukan da suka yi makwabtaka a can alamar arwani idan aka zo duniya zai samu da juna idan aka samu saɓanin mazanni a can alamar arwani inda aka cikin rayuka ya zan an yi mazanni daban-daban to idan aka haɗu duniya sai da duk abin da wannan ka so wancan bai so ne duk abin da wancan ka ki wancan shi ya ka so haka Allah subhanahu wa ta'ala ka dai rayuwar ɗan adam wani wani abin da Allah shi ne buwaye alaki mai hikima cikin aikace-aikace na yi wannan shi ne bayanin sifanin sahabar a cikin mallam sahabbai waɗanda aka aiko musu manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi a cikin su yana sanar da zuwa Qur'ani da hadisi da bayani wanda kowa sai dai an zo daga sahabban Annabi هذا الأمر تعوض ba a cimma fagen من أتى على سبيل wanda zai zo da kawun su وهو في كتابه to za a kai cikin ma'aunin su
خير القرون har Annabi ya ce har ƙur'ani ne ya zama na ƙarfi zamanin na
ثم الذين يلون sannan masu yi muku ثم الذين يلون sannan masu yi muku الصحابة والتابعين sahabbai da tabi'ai da والتابعين tarihin sati ne masu yin masu وقال annabi sallallahu alaihi ya cewa خير أمتي أولها وآخرها mabiyin hayrin alherin al'umma ta yana nan farkon da arewa da ƙarshen ta وكل وزني أمثله amma tsakanin al'umma ta akwai gurɓata wannan shi kuma albishin ne ga sunnatu min al-awwali wa sunnatu min al-akhirin cewa al'umma ta mutsama wani yajin da Allah yana cewa ummati kal badal la yudra awwaluhu khayrun am akhiruhu al'umma ta kamar ruwan sama ce ba a sani ba a farko ne yanzu zama alheri ko ƙarshe zai zama alheri to idan mutum ya diba irin yadda aka yi saka-saka zamanin sahabbai kayan aka bi musulunci idan aka ji ruwan ga zamani yadda musulunci ga bukata ana shiga duniya ko ina da ko ina sai ka dibi cewa akwai alherin da Allah ya kawo a ƙarshen duniya duk da gurɓatar zamani ɓangaren gurɓatar daban ɓangaren shirya daban ba za ka taɓa samun wata ƙasa wadda za ka shiga ba ka yi musulunci ka ga ka ga an ci gaba kenan
من القرون الأخيرة a za a samu a cikin zamani na ƙarshe أرسل za a samu wani zamani الحمد لهذه القرون wanda za a rinkar da shi da waɗancan zamanin da aka ce hayar rukunin karfi sun mallafi ne ya nuna sun mallafi ne ya nuna zalika fadin layi wannan babban lashi da Allah miki mai sha da ke bayarwa da wanda ya ga dama wallahu Allah zulfallil azim shi ne ma abokin falla wanda ke da girma
صدق الله العظيم
Assalamu alaikum, safar kama da gabanin kakawa lafiya. Allah ne yana neman cikakken bayani a kan hukuncin wanda ya yi yanzu ko ya yi ƙari a cikin sallah.
a wanda ya yi ko ya ka- wanda ya yi da sallah ba kariya ta kama shi wanda ya kari ba biya ta kama shi ma na kabliya idan mutum ya yi ragin wani abu ana ya yi kulloli guda uku da sallah to kabliya ta kama shi ma na kabliya idan ya yi zaman tsaya kan ya ce assalamu alaikum sai ya kudurta niyya cikin rai ne zai kuri da kabliya sai ce allahu akbar ya kabila ya taso allahu akbar ya koma allahu akbar ya kara kabila ya kara taso allahu akbar ya kabila a wata ruwaya zai fashi kariya a wata ruwaya ba sai ya fashi kariya ba amma dai mafi yau al'umma an ce ke cewa sai an fashi kariya saboda ni saboda mutanen da ilimin su bai kai ba kada a rikitar da su don ka'ida tun da mutum bai riga ya sallar da sallah ba idan ya yi zaman ya yi da- ya yi zaman daya ya ce Allah ba kwaye ya kabli ya ya taso ya kara ya taso to tun da bai sallar ba ba ta ba shi wani yawa don haka fahimta wasu malamai sun ce haka haka haka kabliya da ya yi Allah wa kwar Allah wa kwar Allah wa kwar Allah wa kwar assalamu alaikum ba ta mai da cewa ba amma dai yin maimaita sallar da za a sallar ne ita a ka'ida da haka ba ba musamman da waɗanda mana su bai bayyana ta ba haka ne ta koma a biya idan mutum ya ƙara wani abu a cikin sallah to abin da aka biyo shi zai fi jira ba a biya shi ko idan ya zama biya ya ƙara ya ce assalamu alaikum sai ya kudurta niyyar yin ba a biya zai ce allahu akbar zai fi jira allahu akbar ya taso allahu akbar ya fi jira allahu akbar ya taso sai ya zanna ya ƙara yin tayar ya sallar wanda ta ƙara yin ta'arun to idan suka tattara ziyarar wani kusurar da ƙari da rashi to ka ji da ƙabli ya yi tsakai da an na hulukar labu galibin na kafin alaƙar da ziyarar ana rinja da sashen ƙari a sashen rage da kan sashen ƙari ga ƙabliya ka rage wani abu ga ba'adiyya ka ƙara wani abu to sai a kan maƙabliya da jagoranci sallar za ka sai ka biya ƙabliya a tulayi
Ina shakka da gari. Kar wakan lawan karatu da ya gabata. Na ji wasu mazajen wasu mazajen aure ana matansu suna ce musu yaya suna ce musu yaya ana matan matan suna ce musu yaya
a takaice ne ta wannan kalma a ba su dace ba duk da ba su zama jihari ba amma malamai sun tsawatar bisa ga abubuwa masu gama da jihari wancan jihari wanda an ka saba a shi ne malamai suka ce kamanta halattattun mata ce da muharraman mata kamanta da kowa ko auna kowa ko ya kowa da sigar saki ko kuma da sigar zuhari haka nan ko ɗaya ba ka manta da tsiyarka don tsiyarka maharama ta gare ka to ba ka ce matarka gaba tsiyarka duk wanda aka zuhari ya kama shi don haka ake kira ga wasu irin waɗannan kalmomi saboda daɗin aure mata su ce wa mijinta yaya to waɗannan kalmomi suna tura abin da ba a bukata duk da shi da hali da hannun namiji ba da hannun mace ba amma abin da duk a annabi ya tsawata shi ne a kashirin mutum da ciwo haula ya kuma gehen gora duk mutumin da ciwo gehen gora wanda ya zaci ce da yawa da shi gora don haka duk mutumin da ka irin waɗannan kalmomi wata rana ko mijin ko masu idan ana yin yawon kalmar da ba ta dace ba to a yi tattara da yawan kalmomi saboda daɗin aure to a samu kalmar da ya kamata a bari daɗin aure abu ne wanda aka buƙata don samun bayan da juna ce amma dai a nemi wata kalma wadda za a aiwatarwa ba irin waɗannan ba shi ne zama lafiya
kafin zama nan ko babu laifi mutum ya kalla saman tanki ko kuma teburi kamar na mai shayi ko kasa yaji
idan sallar nafila ce idan sallar nafila ce mutum ya zauna a duka aka ce mutum in ya sallar nafila daga zanne sallah ta yi amma za a ba shi ladan wanda ya zanne to amma idan mutum yana da lalura wanda ya zanna a kan benci kamar kawo ne suna ciwo ko suna farilla ce babu da yi aiki amma ya akwai dalili amma in babu dalili in nafila ce mutum ya zanna kan benci ya yi da wanda ya kamata za a ba shi rashin ladan wanda ya tsalla da tsalle ga wanda ya tsalla wanda ya tsalla da tsalle.
Allah ta kada da hannu an harko kullum mai shinkafa ɗan kuɗi da sadakar naira ɗari biyar a iyalan gidan abu ta yi arba'in Allah ta gafarta mata. Ita ta biya kullum mai shinkafa ɗan kuɗi.
Allah ba mu lafiya zama lafiya. Allah ya zaura da kasar mu Najeriya lafiya. Allah ya zaura da jihar Zamfara lafiya. Allah ya zaura da garin kawar lamu da lafiya. Allah ya shirya garin kawar lamu da gaba a zama ke kan su lafiya. Allah ya ba su kariya daga dukkan matsaloli Allah ya ciyar da al'amuran da kullum da ba a zama annabi. Allahumma salli ala Muhammad. Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد وكانت آياته كل يوم مسؤولية الجامعة إما أن يزالوا غير بعيد. ذكرت الأذكار في كل الأذكار هي والاستعانة وأقطعت ليس عليك لا إله إلا الله. ذكرت الإسلام فإن في الله عليك. إلا إذا كنت وكنت وأصحاب الله جميعا أشركت. ولما تراه إجابة فالبعض الأرضية بمقام من الأباب من السريع لهم في الكتاب يذكر إجابة عن الأباب يقرأ ولما تراه إجابة اللهم صل على الإجابة تنفر أجر أعطيها على دار الصادقين الله يسلم الحبيب كان كل الناس مسؤولين بما يجب على الإنسان الذي يتقبل الله الحكيم على الساعة والحكيم على الأشياء وَمَا يَكُونُ كُلَّ عَزِيزٍ وَلَا تَكُونَ كِذَلِكَ أَبَدًا وَصَلُّوا آمين
Allah ta kada da hannu.
Amin.